أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidi sabilul guda gaban katare inda ake gabatar da littafi na muwadda na imamun malik dan anis rahmatullahi alaihi da fatan allah ya mana muwafaka a bisa abin da za mu karanta yau muna sudu nawa 27 da watan jimadal ahir shekara ta 446 muna cikin muna kitabul kitabun nikahi a kitabun nikahi yau zai kare ko insha Allah insha Allah ta'ala yau muna kare kitabun nikahi a kitabul nikahi muna babe na karshe babe na nawa 22 shine babe na karshe muna babe na 22 babe na karshe na cikin kitabun nikahi tarjama baba imam malik yace babun jami'in nikahi jami'in nikahi zaka ga a muwadda imam malik duk in ya kare kitab a karshe kuma sai jami'in na baba yanzu wani babu ne makari wani kitabi ne makari kan mi kitabul nikah miras ne ko to a miras ma ai a ƙarshe zan a can maka a kowane babu ne zaka ana ka jami'u na baba kamar me sai gama duka ne yake kamar hadisan da basu shiga ba babe babe kuma sun shahi a mas'alar da ake ba a maudu'in da ake kenan imam malik sai musu jami'un nikah sai musu jami'u ya gaggama su kamar na aimi habbabi 21 kowane na kaza na kaza na kaza to yanzu ya zo babi na 22 wanda shi ne ƙarshen kitabun nika sai ce ma jami'un nikahi kenan ne gama duka kenan sai ma gama duka na aure kenan ruwayu da suka zo wanda ba su shiga babi buka ba da yi kenan sai musu su kuma ya tattaro su kenan jami'in nikahi kenan gamuwa na haduwayoyi wanda suka shahi aure kenan can baya aizar kowane babe da sunan shi mun kare babun ma sha fil walima babun nikahul mushrik babun annahi an nikahul imai babun nikahul mut'a babun nikahul abid babe babe ai to yanzu kuma a ƙarshe wannan babe kenan gama duka ne na hadisai wanda ba su shiga ba wani babi a babu bukan da kuma suna da ma'ana kuma sun shahi maudu'in da ake sun shahi aure sai ka sai gama duka da su shine babun jami'un nikahi sai ce
قال حدثني يحيى عن مالك yace yahaya ya bani hadisi an malikin daga imam malik dan anis rahmatullahi alaihi عن زيد بن أسلم daga zaid bin aslama al-adawi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace إذا تزوج أحدكم المرأة idan ɗayanku ya auri wata mace idan ɗayanku ya yi aure ke na ya aure ya angwance ya auri wata mace me zai yi أو اشترى جارية ko kuma ya sayi wata kuyanga baiwa فليأخذ بناصيتها sai ya kama makwal makwal kwatatta ke na ina gashin haƙiya ne nan sai ya kama yau ya suna nan yan a'a nan ne goshi to ya zace makwal makwal kwata ko Mana? nan makwal a'a da ne zai kama sai kama saman goshi nan ƙeya saman goshi nan sai kama saman goshi kenan idan kai saba aure ko kuma ka sayi baiwa sai ka kama s- ga- gashin saman goshi haka nan sai kama nan sai ce ne
وليدع بالبركة sai ya roƙi Allah da albarka kenan Allah ya sa yawa abin albarka ai a sunna aka ce in kaka kai aure kaka sabuwa amarya a daren farko na farko ku yi raka'a biyu biyu amarya ta yi raka'a biyu an goyi raka'a biyu to kwana kai kuma sai ka kama nan kin nata sai ka mata addu'a kenan addu'a shine wani yadda ubil barka sai ne yi addu'a ta albarka a wannan zuriyar da zai samu kenan nan wace jariya ko kuma kai sabon aure kenan sunna ango sabon aure a dare na farko menene an kama amarya a dare na farko menene raka'a biyu da amarya da ango kuma kuma ka kama go saman ga daidai gashi na goshin ta ko ga makayi mata addu'a ta albarka kuma ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Aisha da madara wajen abinci annabi da madara yayi da rawar ko da Aisha da Siddiqa ya Siddiqa da Jallahu anha sai ce wa idza ishtara al-ba'ira idan kuma ɗayan ku ya sayi rakumi falyakhudh bi zirwati sanamihi sai kama tozan shi to zan rakumi na wannan sama sai ka kama wannan shi yayi ne wal yasta'id billahi minash shaitani sai rajim nemi tsari daga Allah daga shaitani la'antacce kenan wannan ruwa mai take kantar da mu in ka sayi ne in kai ne in kai sabon aure ka yi addu'a nan ko ko kuma ha ko ka sayi ko ka sayi baiwa ko kuma ko kuma ɗan raƙumi to hadisi zai hau sauran abubuwa inji mota an kasa duka ya zaka masu wani zai hau ko me yasa ya keɓance raƙumi anan sai keɓance ma ce in raƙumi ne ka nemi tsari da allah in raƙumi ne me yasa sai malamai suka ce me yasa ya keɓance raƙumi saboda shi raƙumi mafi yawa yana tare da jinsin shaɗan ne a shi ne waɗanda suka ji a kan kaci nama rakumi ma sai kayan alwala saboda shi rakumi jinsi shiɗan ne kuma an yi hadisi na adam furin ne inda yake cewa a sakina nutsuwa tana cikin masu kiwon ƙananan dabbobi amma dai kuma kaushin rai da kushi yana cikin masu kiwon manyan dabbobi alfaddadina ashabul wabar kenan kuma aka zaga yace masu kiwon ƙananan dabbobi sun yi samun nutsuwa zai ga duk masu kiwon ragumi mutanen daji alfaddadin inna suna da kaushin hali kuma suna da saukin hushi saboda kamar shi ragumi nau'i ne na shaitan da wani ai aka ce ana sallah a garken kananan dabbobi amma dai ba a sallah a garken raguma kenan shi ragumi da me yasa aka wadon ragumi dai yana tare da wa da shaitan kenan shi raƙumi sai neman tsari ne zakari da Allah shi raƙumi ita kuma wani ai albarka ce zakari ma to ita mota da inji sabon wundi da kasaya da mota da kasaya ina zai shiga zai neman albarka ne zakari Allah ya sanya wa abin albarka Allah ya kaɗe shi daga ayin daga baki kambun baka zakari sai da ita mota ai baka ne wani tsari daga shirya kenan zaka yi addu'a ne Allah ya sanya mata albarka Allah ya kade baki da ido da kambun baka kenan shi ma da in ka sai sabon abu kai sabon wundin ka ko sabon belan ka ko sabon motar ka kenan ita ma sai ka dora hannu akan mota ko injin sai ka yi addu'a da albarka Allah ya sanya wa wannan abin albarka duk wani ido domin ko san baki dai da kai shi zaka sai sabon abu ka zo baka mai adda ba wanda ce kai ya sai wata mugu mota wannan injin na kai bai ce ma sha Allah la quwwata illa billah wani abu yana iya hawan wannan abu kenan mota ce ka saya inji ne ka saya to su kuma sai ka dora hannunka su ma sai ka musu ne sai ka musu adda kenan nan shine ibn abdul bari ke cewa annan wa fihi ibahatin nikahi wal bai'i wa shira wa an wa annan du'a kullihi turja ijabatuhu kenan duk abin da ka saya na wannan abubuwan ana kabnan kai addu'a kuma ruwayi sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin ruwayoyin da suka zo da kuma ruwaye Muhammad bin Isma'il inda yake cewa hadathana ibnu abi maryam qala hadathana yahya ibn ayyub qala hadathana ibnu ajlan an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi anna rasul sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqulu iza afada ahadukum dabatan aw imra'atan aw hadiman aw ba'iran falyada'a yadahu ala nasiyatihi wal yaqul allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi sai yace fa ammal ba'iru fa innahu ya'huzu bi zarwati sanamihi summa yaqul bisil zalika shima kenan kaga nan ga wannan ruwaye wadda tabarani ya fito ta daga sa'id bin maryam sai ka wannan ata yace allahumma inni as'aluka khairaha ay la ina roƙonka alherin da yake kan wannan abin sawa'an amarya ce baiwa ce mota ce ina roƙonka alherin ta da alherin da ta zo da shi ina neman tsari da duk wani sharrin da yake gare ta da yake wannan adai kenan ruwayi sun zo da dama shi ma ne yake cewa idza tajarruza ahadukum mar'a aw ibta ajariyatun aw ba'iran aw dabatun falyakhuz bi nasiyatiha summa yaqul allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi kenan wannan zaka kama in sabon aure ne ka dora hannunka bayan raka'a biyu da aka yi kai wannan addu'ai shi ne ka nemi tsari kenan duk abin da ka saya kuma dabba ce moto ne inji ne shi ma sai ka dora hannunka ka yi wannan addu'ai ta sa Allah ya sanya albarka ne da abin kuma Allah ya kade tsotsayi da asara sai ce
قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga Imam Malik dan Anas rahmatullahi alaihi عن أبي زبير daga Abi Zubair al-Makki أن رجلا to shi wannan abi zubair al-makki nan zai ga wannan ruwaya ruwaya ce munqati'a limaza daga wannan daga dalilin zama wannan abi zubair al-makki zaga an sa hadisi munqati to sai ce anna أن رجلا خطب إلى رجل أخته wani mutum ya nemi auren ƴan uwan wani mutum wani anna rajulan wani namiji ko haɗiba ila rajulu ya nema gurin wani namiji uku tuhu auren elwashi mun gane kamar wani ne ya zo gurin wani ya ce ina so in aure elwarka sai aka yaya فذكر أنها قد كانت أحدثت to shi kuma mai kai ka shi wanda aka zo gurin nashi ana za a aure elwar nashi an zo gurin shi an ce ina sa elwarka za a aura kawai sai ya ce fazakar sai ya ambata annaha qad kanat ahadasat ita ta kasance ahadasat nan yayi sakayawa ne kenan ahadasat kamar yace tayi alfasha bai ko tayi zina kamar sakayawa ne yace ahadasat din nan kenan sai shi wanda aka zo neman auren gurin shi na ƴan uwar tashi sai ya ga wanda ya zo auren sai ya ce ai annaha qad kanat ahadasat ai ita ta kasance a can baya ta yi alfasha kamar yace a can baya ta yi zina ko ta yi wani abubuwa haka yi wani mun gane abu wani ya zo gurin elwa shi ko ko da ya shaka sai ce ai wannan elwa ta wadda ka nemi auren nata ai a hadasa can baya fa ta yi ne ta yi aika aika sai ce
فبلغ ذلك عمر بن عمر بن الخطاب sai wannan labari sai iske halifa alfaruku halifa na biyu umar dan hadab wani labari ai aka ce ai wani wani ya zo ya yi kuɗi bai ɗan'uwa ne shi kuma da ya zo sai ce mai aida ta yi aika aika labari sai ya kai gurin halifa halifa sai mai فضربه sai aka kira shi aka kira shi halifa fa da raba ya mai duka kenan aka ladatar da shi أو كاد يضربه wanda dan uwan eh wanda ya ba da labarin dan uwan wanda aka zo neman ba angon ba eh wanda ya ba da labarin auka da يضربه ko kuma halifa ya kusa ya doke shi ثم قال sai halifa umar bin hadar sai ya cewa wannan wanda ya ba da labari shi wanda za a wuri ƴan uwan shi ما لك وللخبر me ya kai ka ba da wannan labari me ya kai ka ba da wannan labari kenan me yasa har ka ba da wannan labari amma dai mu gane fa an ba da wannan labarin ne akan ita wannan tasu ba ba a lokacin ba take abu ai ni bayani nan shi a aure ana fallasa a bude komi a lokacin in mutum yana aika aika a lokacin da a ce a lokacin ne take aika aika take laifin to wannan aiki a wani amma dai ta yi abinda Allah ya rike mata asiri ta tuba ta zama musulma tun mumina tun kalita tun ta'iba tun abida tun ta zama wannan kuma abu ne da ya fase ba yau ba kuma ya zo ka ba da labari kenan in abu mutum din laifin da yi duk mace laifin da ta yi fase inda in dai ta tuba ka ganta ta rubutu qur'ani ta rubutu sunnar manzon Allah to ba a ba da tarihin ta na bayan an zo neman auren ka kamar yanzu misali kuna jami'a da da ya mace ce ga ta nan kuna jami'a ne ko to a jami'a a bikin kuce a jami'a ta yi ta aika aika a jami'a ne ko kare a ni da lisans ɗin ku kuka yi kaza duk ta yi ta aika aika ga tana su ne masu wuta a jami'a ne ga tana ita ce net ita ce ina ne ita ce ina ne a jami'a haka take to an kare wannan sejo na jami'a an kare kai kayi gaba ta yi yawa eh ya koma ma dawo shi ita tana wuri ko to sai kadara sai ta kawo wani zai zo ya aure ka kadara ta wani mutumin ka zai zo ya aure ka amma dai a lokacin da wanda zai zo ya aure ta ita ta zama wanto musulma ta mumuna ta zama wanto su ne manyan sar'a na islam ta zama wanto su ne wa'azi su ne adali su ne ina karatu yake ina makaranta nan sun zama wanto aikin ta kenan wannan kenan kai ɗalibi wannan ba ka fuddo ba
abin da kuka yi fasik inta na wancan a da gazo a ce ai wancan ce za a aura kai wa ai lokacin kalbis su ne kaza su ne kaza su ne ba wani kenan irin su ne umar ce zai ba su kashi kenan ai shi an huji kuma wani abu muka lura ya shafai mata in ka lura shi namiji duk aika aika da yi an wuce gudun in yi zo kowace ba shi amma dai mace in dai aika aika sai ga bata mata sai dai kuma zai ga wani zai ata mata sai dai na rayuwata abin fasi ne ma tun suna jami'a afallahu an ma salafan nan bai hudu ba abu ta yi shi ne tun suna jami'a da yarin ta ta yi abin bayan san kan sun gamu lokacin nan kuma an zo su ne sar'an islam su ne sharan masallaci su ne makwantai ana shara su ne gaba makaranta su ne gaba ta koma ta sa niqabi ta yi kaza ta yi kaza kina ai ayi an wuce gurin to kenan irin wannan ne shi da aka zo da kaffa sai ce ai ahadasa kenan nan da yake bayani ko da yake ruwa suna ga irin wannan wadda ta yi abin ne amma dai ta tuba ba wadda ba ta ga cika amma da wannan ibn abdulbar da ya zo nan sai ce kala ibn abdulbar yake cewa kaduru ya hadal ma'ana an umar min wujuhin irin wannan kakin na mace ta yi aika aika ta tuba kuma a zo aurenta wani ya kawo tsurku to zamanin umar bin hadar an sami irin wannan da dama amma dai umar kashe yake ga wanda ya kawo tsurku sai shi ibn abdulbar yake cewa ana sai ce wa ma'anahu indi ma'anar wannan ruwaye abinda nake gani wallahu a'lam Allah shine masani fi man tabat cikin wadda ta tuba ce ta yi aika aika amma dai ta tuba wa aqala atmin gayha kuma ta canza hanya ta canza abukai ta canza komi duk wannan rayuwa ta zuwa mes kermes da mai duk an fasa sai ce fa iza kana zalika haramun habaru bisuyi anha in ya kasance han wannan ne irin wannan ne to haram ne a bada labarin ta na fasi duk labari da ya zama to fasi ba fadin shi sai dai kawai labari present ɗinta sai ce kuma wa hurima ramyu habi zina kuma an haramta ka jehe ta da zina ko da can duk kasa ita ce dai lamba wani a aika aika amma da yanzu ta zama to munakaba da niqabinta da makaranta da sar'ar islam duk ba ka jike ta da wannan ba wa wajaba al-haddu ala man qazafaha a lokacin ta tuban nan duk wanda ma ya jehe ta da wani abubuwa yace sai a mai haddi na kazafi idza lam yuqim bayyana ala zinaha in dai hadde ka hujja ba وقد أخبر الله عز وجل أي الله مدوكي يكي تشوى الله يقبل التوبة من عباده يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئة الله yana karɓar tuba daga bayinsa kuma yana rangume daga kurakurai da muka yi wanda ya guci kuma wa annahu yuhibbu tawwabina kuma Allah yana sanwa masu tuba waruwa an nabi alaihi salatu wassalam kala kuma an samu ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa at-ta'ibu min az-zambi wanda ya tuba daga aika aika daga zunubin da yake yi kamar la zamba lahu to yana kamar wanda bai da zunubin kwata kwata kenan kaga zance mi an ka tarihi ba ka tarihi ba sai ka ruwayoyi irin wanda an yi su zamanin wa zamanin halifa kenan sai ka ruwayu guda biyu irin wannan wanda aka yi su zamanin umar dan hadar shi ne ke cewa waruya yazid bin harun an isma'il bin abi khalid an sha'abi an samu wannan ruwaya daga yazid dan harun daga kuma isma'il bin abi khalid shi kuma daga sha'abi shi ma yake cewa anna rajulan ata umar bin haddad wataran wani mutum wani namiji sai ya zo gurin halifa umar bin haddad da ya zo gurin umar bin haɗa faƙada sai ya ce inna ibnata li wilidat wata iyata wani mutum ne ɗauki abin kama kana gasa kansu kana gani a film haka kana gani a film kenan wani ya zo wa gurin wa a a ke ka an na rashuran a ta umar bin haɗa wani wanda ya zo gurin wa gurin gurin haɗa faƙala sai cewa halifa umar bin haɗa inna ibnata li wulidat fi jahiliya ina da wata biya amma dai ta taba aihuwa banza a jahiliya ta yi tashi gigin ko wa aslamat amma duk da wannan ta musulunta amma dai a cin abin da ta yi a jahiliya fa a sabata haddan hatta yi abin da ma aka mata haddi to da ta yi laifin nan ita ɗiye da ta ga ta yi aika-aikan nan wa amadat ila shafaratin sai ta tahi gurin wata wuka fa zaba hata nafsiha hatta yunkurin ta yanka kanta fa adaraktuha sai ni iske ta wa qad qad atmi ba'd audajiha hamma ta yanke wa an su jijiyoyin wuyarta dalilin ne tare da ita dalilin aika aika ne ta ko a jahilci ta dauki ne ta dauki wuka za ta yi kashe kanta kenan hin shi baban na ta yi ire da suke ta har ma ta yanka wa'ansu jijiyoyinta da baba ya da suke ta fadawai tuha sai mata magani allah sa ta warke amma da ta yanka jijiya ta warke ba ta mutu ba to da ta warke sai ce fabori at sai ta sai ta warke ko ya mata ta warke to da ta warke nan kuma wa aqbalat alal qur'an sai ta fuskanci alqur'ani ina zaki makaranta daga ina kike makaranta daga ina nike sharan makwantai sharan masallaci taron kaza taron kulab taron kaza ta kuwan sai ta zama tura yin haka to ana wannan ana wannan shi namiji ya ce wahiyar ta kuɗugu ilayya yanzu ga wani ya zo yana neman auren wannan yariya fa uku bira min sha'ani habin lazi kana in ba da labarin ta wannan wanda ya wuce duk aika aika da ta yi a can a bayan ba da labari ya haka yi gawa halifa faƙala umar sai umar ɗan haɗa ya ce radiyallahu anhu a ta'amidu ila sitirin satara hullahu ka je gurin abin da allah ya sitirce ba ta kashi kuhu ka waye ka bayyana shi allah ya sitirce ta ta yi aika aika can baya kuma yanzu ta tuba ta runguma alkur'ani kai kuma zaka je ka ba da tarihin tafasir sai umar ya ce mai la'in balaga ne in labari ya isko ni annaka zakarta shi'ar min amariha ka faɗi wani abu na daga al'amarin wannan yariya waɗanda zai fice la'aj'alan naka na kanan lil'ahalil amsari sai na ma ba ta zama darasi ne ga ma'abuta gari ruwa kenan sai an zane ka yadda duk gari ruwa a samu labari ga abin da kai kuma ga da yadda sa aka ma wannan ukubai sai ce bal an kihu ha ka je ka mata aure nikahal afifatul muslima aure na kamammiyar mace musulma ba ruwanka da ba sai ba ruwanka bai zama ini ba sai kaza mun zama na unguwa kaza haka take duk babu wannan ko a unguwa ma yanzu ka zama da wata ta aika aika kuma daga baya ga nan ta zama ta musulma ta mumuna tun ba ruwanka an so auren ka ka ce ka wadi fa abin da ya wuce naka abin da ake wadi sai abin da a lokacin in tana abin wannan sai ka wadi ana fallasa a wani amma dai fasi wata shekara goma da yin abin wata tun tana da wani dijital hurjin balaga ya kama ta ta abin yanzu ta gane kuranta ta zo makaranta ƙura'ani ta runguma kai kuma an zo ka hudu abu tun fasi kinta shekara kaza ta yi kaza shekara kaza wannan an wuce gudu to irin wannan shine umar ce in ka faɗi zai zamanto umma uku ba ta zamanto darasi ne kamar abu ta gari ruwa kuma irin wannan hallo da ya zo kan umar bin haɗab ya ce waru ya shuba an kaisu bin muslim an tarik bin shahab an na rajulan wani namiji a rada an yi zaguji ibinata shi ma sai ke so zai waɗe shi aure ita kuma ɗiyan nan ita ba fasai inda bayan da ta yi ta aika aika sosai kuma daga baya ta zo ta rungumi alkur'ani ta zama to musulma tun mummuna to sai baba na tijo yake so ya mata ne ya mata aure to diya faƙadat sai ta ce inni ahasha an afda haka baba ni ina tsoro in kumetar da kai inni kad bagaitu a can baya na yi aika aika ta gaya baban ta haka baba ya je baba sai je gurin khalifa umar bin haɗa fa zakar zalika lahu baba sai je ga khalifa kuma dan haɗa bace ga yanin ya tsace zama ta aure amma ta zama ta auren nan sai take cewa to ho baba a can baya na yi aika aika shekara uku hudu biyar da ta wuce na yi aika aika ta gaya baban ta gaskiya faƙala sai umar ɗan haɗaf sai cewa wannan baba alaisa kad tabat yanzu ba ta tuba ba ta zama kai gida ai ta tuba ta zama musulma tun mummuna tun ko ƙala na'am natije ce eh gaskiya ta tuba kwana sallah tahajjudi komai na musulunci bai barata ƙala fa zawujha sai umar ɗan haɗaf ya ce wa baba je kan maza ka mata aure kuma wannan abun ya wuce kenan da nake gane a wannan ruwayoyin duka duk abin da a aure mace abinda ta yi face inda in dai ta tuba ta fasa in aka zo neman aurenta aka tambayi shawararka baka faɗin abin da ya wuce abinda zaka wuce sai in a yanzu da suke aika aiki wani naka abokinka amininka na kusan ka yi tambaye ka wannan ya kafalla saba jiki ne ba amma dai abu fase an yi shi ba yau ba shekara biyar shekara goma ta tuba kuma duniya ta tabbata ta tuba yanayinta ta tuba ai baka faɗi ba tunda kowa aka biyo bashi ai da dama sai laifi ko muka ce wannan abubuwan ya yi wakana akan mata duk namiji abin da ya ba a tambaye duk aika aika da kai a ziyartaka a university a ne an zo ana cewa kaza amma dai mace ce ba sai ga wadansu surku ya zo ce ai shekarar muna kalbi shekarar muna kaza shekarar in zamna a unguwarsu shekarar ina duk hijabin nata da zuwa makarantar ta da musulma ta mummunati duk bai kallo sai zo bata abin abin kuma ya rusa akan kuma abin yayi mi ya wuce to wanda ba a yi in abu ya wuce ya wuce a ta'ibu mina zambi wanda ya tuba daga abin da yake kamar wanda bai da zunubi ne kwata-kwata kenan anan ba a wani shi ne kenan na umar ce idan ka fallasa ka faɗi to zan baka darasi uku ba wanda zai zama to darasi ne ga ma'abuta gari ruwa kowa sai sa an baka kashi sai ya ce
قال
eh, وحدثني عن مالك eh,
yana fara kawo mutum zai yana fara kawo misali eh,
yana kace kamar da baya ta yi wata albashi haka eh.
a yi ma a samu yaro kuma shi ya zo amin shi ba a ga mai tara yaro misali ya ɗauki kamar zuwa zuwa musu zuwa misali to yanzu wannan dai ga yadda umar bin haɗari ce yanzu misali mata ce ana maɗauka nan da nan tana nan da suke wata aika aika ta sai abin da ta ga dama har Allah ya kadanta ta aiko rayuwa ta ɗauke ta kai kuma kun zauna unguwa ɗaya da ita ka san komi wannan labari kuma rayuwa ta kai ta ta sauya wannan abubuwan gaba daya ta zama tun musulma tun mummuna tun aikin addini makaranta qur'ani ta runguma ta je can ko game da ita a wani maradi ko wani yamma haka kuma sai kadariya ta ka wani abokin ka ko naka da zai aure ta kuma kai ka tabbatar ta sauya to kai yanzu zuwa shi labarin
ba wai ka ba shi labari Ai, kamar wani- shi misali an wasu eh a ka'ida yanzu da wani ko da kamar yan gidan misali ba su da ma'aikatan ya mishi gaskiya inda aka ce za a faɗi in kamar aure ai aure kishi biyu ne da kawai aure wanda zai doke ta a budurwa da kawai aure wanda zai doke ta a zawara to a zawara ne zo zai doke ta ba rokin labari inda a budurwa ne zai doke ta sai a ce to ta taba aikuwa amma da shi wa ba ruwan ka ce na kaza ne sai ladda yanayi ya nuna ya gane kuma imanin ta zai hudda ta in duk wata ta kirkice ko ya gane ai ba wani abuwa eh amma dai ba inda ba a yi ko a cuci mutum kama aurawa mutum wadda ta taba aihuwa da sunan budurwa to kenan wannan an koyi wani abu saboda wannan ai gaba wani yaro zai zo ce ga ɗa kuma a ce ya aure ta a sunan bata da ɗa to amma dai in shi wannan ya zo dama zai aure ta akan zawararsa kuma akan dama tana da biya ya san tana da biya kenan ba ruwanka da faɗin tarihin yara ya aka sami yara ba wani tunda ai da mu shi da zo zai aure ta ya zo zai aure ta da akan
Zawa.
a bazawara ta kamar shi wannan wanda za a aure ɗan uwata shi ai kamar za a aure ta ne a bazawara shi kuma yake so wada aika aikata ta baya kenan wannan baka wani ba shi kuma da an aihu ai daman sai in ya kasance shi kamar yana mata ganin budurwa ne sai ka ce wance ba za ta ba aikwa amma dai ba ka ce ba wance ta aiwa shi aiwa shi ba wanka yana kariya asiri ana rihe asiri kamar yadda Allah yake kuma kowa cikin mu mai laifi ne kuma Allah yana karɓar tuba wanda ya tuba kuma wanda ya tuba an hude an huce fashin shi ba bincike duk abin da mutum yi baya an ri ba bincike musamman wani abu a mata ke wakana a maza ce wakana zaka namiji aika aika da yake gama mata 20 musu ba amma da in yazo auren kanwa ko ya ba wani bincike amma dai mace duk abin da ta yi a baya in an zo auren ta sai ga wani dan tsurku ya hudu shi abin ta da shekara nawa na goma zai hudu sun zama unguwa daya a yi shekarar nan dai min kaza unguwa ɗaya nake wannan ya ajiye ta wannan ya doka ya ta ba da labari in dai musashar da wasu ba in ta tuba a tada wannan ai shi ma nan ibn abdulbar ya ce fiman tabat wa aqalat an gayyaha ana wanda labari ne cikin wadda ta tuba ta zama kaifi daya ta juya alƙalami duk wani abubuwa ta wasa kwata-kwata shi ma kuma wannan ruwa ta bi ai ta yi wa aqabalat alqur'ani ta fuskanci alqur'ani ina kike baka daga ina yake ina zaki kwana sallah tahajjudi duk wani abu na shari'a da Islam na musulunci ta ce gaba to wannan zaka je dan ku zauna tan ba ta wani ba kawai yadda irin wannan shine dan hada kuma yake cewa in kaudi zaka shaka shi mun gane sai ya ce قال حدثني عن مالك ya bani hadisi an malikin daga malik an anis rahmatullahi alaihi أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن daga malan rabi'a dan abi abdurrahman wai malan rabi'a rabi'atul ra'ayi malami ga imam malik ai misali ko wanda ya karatu shi ta tsaye ne ya karatu ko to sai ce أن القاسم بن محمد alkasim dan muhammadu dan abubakar siddiq dan asma'u bintu umaisin alkasim bin muhammad muhammad bin abubakar siddiq ko to da wa kuma وعروة بن da زبير urwa dan zabairu dan awwam كانا يقولان su wannan biyun sun kasance suna fatawa suna cewa Sirrin kaga rashi.
su waye su wannan biyun fuqaha'u suna cikin fuqaha'u saba kenan suna fatawa suna cewa shine kana sun kasance alqasim dan muhammadu da urwa dan zabiru kana sun kasance ya kula ne suna cewa kenan suna fatawa a cikin me في الرجل يكون عنده أربع نسوة a cikin mutum wanda yake da aure da mata hudu ga yana mata shi nawa guda hudu namiji ne yana da aure da mata hudu sai me فيطلق إحداهن a cikin kudin nan fayu ɗalliku ihidahunna sai saki ɗaya daga cikinsu albatta saki wanda ba komi to أنه يتزوج إن شاء to ya iya aure in yaso ya ƙara aure ya aure wata in yaso a wani lokacin
ولا ينتظر أن تقضي عدتها ba ya yi kira ba har sai wannan wadda ya saki ta ƙare iddata mun gani masalai kana da mata nawa kana da mata hudu sai ka saki ɗaya amma da wadda saki saki wanda ba koyi ai saki biyu ne da kwai saki rasha'a wanda in ka saki za ta yi idda in dai tana cikin wannan iddai ka iya mai dota kuma tana cikin wannan iddai da cinta da shanta da sauran abubuwa da akan wa a kanka da kwai saki kuma wanda la rasha'a fihi wanda ba kome hatta tun ta zaujan gaira to kenan wannan mutum ya da mata nawa hudu kenan shine ce aka tambaye su fi rajul yakunu inda wa arba'a nuswa mutum ya da mata guda hudu fa yudlaqu ihda hunna a cikin hudu na sai su kiwa daya wanda irin saki yace albatta saki wanda ba komi to shi wannan da aka tambaye su aka ce ga namiji ne ke da mata hudu mata hudu kuma sai saki daya daya wanda saki ya mata saki wanda ba komi to ya iya aure ko kuma jira zai sai su wannan malamai biyu sai suka ce annahu ya tazawwaje sha yana iya karowa in ya so wala yantaziru ba zai jira ba an tankade iddata har sai wannan wanda ya saki ta kare iddata da gane masu alaƙi ai don kishi biyu ne zai huduma kuma ai shi namiji da kwai inda namiji yake idda shi ma inda zai iya aure kenan ina ne nan namiji zai idda ina ne namiji yake idda ina ne namiji zai idda zai iya aure ba inda sakin baba ne ba inda sakin ba bayan ne ba inda sakin dai ba ba yankakken saki ne ba yanzu mutum ko kana da da kai da yana da yana da mata hudu ko zai saki da yana da mata hudu sai ya saki guda kenan da ya saki guda kin nan amma da sakin da ya mata saki da rashi kenan saki ɗaya ne mata kenan saki ɗaya ne mata kenan saki ɗaya ko ai in tana cikin idan yana iya ne yana iya mai dota to a nan shi ma zai iya ƙara shi ma idan yana ta idan shi ma na iya sai ta ida ita kenan ko da shi wannan namijin zai aure sai ita wannan ta ƙare ita kenan na ida nawa ne ida biya ce shi namiji yana ida ita ba tana ida kenan yin shi ma zai iya aure sai wannan ta ƙare ita kenan a talaku rashi ana to amma dai a talakun wanda ya kyakkyan saki wanda ba komai uku kama da ba komai to a wannan ne a suka ce ka iya yin aure ba sai ka jira ta ba amma duk wancan ne sai ka jira ta mun gane sai ce ko da kiran ibnu abdulbar ya ka labari bari makaranta sama sama shine nan kalkashin wani ibnu abdulbar yake cewa ihtalafal ulma'u malamai sun samu sabani fi rajulun yutalliqu imra'atuhu albatta cikin mutumin da ya saki matar shi saki yankekke wanda ba komai hallahu an yatazawwaju ukhtiha to tana wanda ya saki saki yankekke ba komai ya iya aure wata wata haka tunda wa an tajin ubayni ubayni illa ma katalafa zai iya aure wata wata ko kuma wata mace daban wa hiya fi iddatu minhu tana cikin idda amma dai wanda ya saki yankekke wanda ba komai sai shi ce malamai sun saba sai ce wa misluhu kuma kwatamcin wannan ar-rajulu yakunu lahu arba'a niswa mata namiji yana da mata guda hudu fa yatluqu ihdahunna sai saki ɗaya su talaqan batan saki wanda ba komai hallahu yatazawwaju hamisa fi idda ya iya aure wata ta biyar wannan mace tana cikin idda wanda ya saki saki ba komai yace malamai sun saba sai ibnu abdul malik ya fa qala malik wallaysu bin sa'ad wa auza'i wa usman wa shafi'i yajuzu an yatazawwaju hamisa wal ukhtu in kanat mutallaqa qad banat yana iya auro wata mace ko da al'uwa ne yana iya aurewa ko ya tafi kanwata ya iya aurewa ko gwaggwanta ya iya aurewa mun gane eh haka sai mun gane inna alaina bayanan ta kana mala sai ne to nan ibnu abdul ya ce an samu sabani saban da aka samu ibnu abdul ya ce ma imali asin yake da mata nawa mali asin da mata ko ya da mata ku ce sai ya saki daya amma da wurin saki na farko saki saki ba ku saki ba ku me shine saki ba ku me wanda ne ta auro wannan mace to shi ne ce to ya iya auro yan ko wannan da ya saki ko kuma ya iya auro wata mace daban malamai sun saba wannan kuma yace na hannu ga yana ma da yasin ne yana da mata hudu sai ya saki daya wanda ya saki ta ma saki ba ba komai to ya iya auro wata tunda ai haddin wa ba a ce hudu ko to shi kuma gano hudu gari da yake da hudu ne sai ya saki daya wanda ya saki kuma saki ne wanda ba komai to tana idda amma da saki ne wanda ba komai to ya iya auro wata shi ne ce malamai sun saba sai zane wanda sun malik suwa sun sai suka ce ya iya ya iya aurawa mun gane gawa ma da yasar da mata shi guda na hudu sai ya saki nawa aya wanda ya saki wanda saki ne mata saki ne mata wanda ba kobi kenan in ya so a gobe ma ya iya auro wata amma dai wannan kuma da ya saki in saki ne mai kobi shi ma mana ya ce na da idda yadda suke idda shi ma yana idda kenan ba ne bai iya auro sai ta kare ita kenan shine ke malamai sun saba amma dai su malik suwaye sun sai akan wannan kuma yace wannan shine huwa qaul usman bin affan kuma usman dan affan ma daga cikin fa'ura shine haka yace da kuma inda usman bin affan yake cewa wani mutum na saqif idza talaqta salasan fa inna hala tarsuka wa la tarsuha fankihi ma shi ita idan kana da mata hudu ka saki daya kuma wanda ka sake ɗayan talaka ne wanda ba kome to ba ta gadon ka kai ma ba ka gadon ta in ka so ka yi aure ko guban ka so ke ne muke hudawa wanda yake da mata hudu in dai wanda yake mata hudu in dai saki ya sake ɗaya saki wanda ba kome ya iya ya iya aure ko gobe wanda yake da mata hudu ya sake ɗaya saki na kome to shi ma ya iya aure bai iya aure sai wannan ta ƙare idda ya hudu sai ce
قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أن ربيعة بن عبد الله daga malan rabi'a dan عبد abdullah الرحمن dan abdurrahman rabi'a tirai mun ji nan mun ji nan أن القاسم بن mun محمد ji nan koko إلي إلي.
to je ka أن القاسم بن محمد alqasim dan muhammadu dan abubakar siddiq ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a نعم وعروة بن الزبير da urwa dan zubair dan awwam أفتيا الوليد بن عبد الملك sun ba walid dan abdul malik fatawa عام قدم المدينة بذلك shekarar da walid bin abdul malik ya zo madina sun mai fatawa da wannan mas'alar da muka wani wata mas'ala ta mutum in yana da mata hudu ya saki daya amma dai sakin da ya mata saki ne wanda ba kome ya iya ya iya a wata kenan wannan mas'alar abdul malik dan marwan ya zo madina wata ran sai ya wa wannan guda biyun kuka haɓu saba daga cikin su yawa alƙasar ɗan muhammadu da ruwa bin zubairu ya musu wannan fatawai da ya musu wannan fatawai sai suka ce iya iya shi ne ce ma anna alƙasar bin muhammadu da ruwa bin zubairu aftaya sun ba wale wani bin abdulmalik kenan sun ba halifar zamanin wani ɗan abdulmalik sun ba shi fatawa amul kaddimar madina shekarar da ya zo madina daga sham bi zalika da wannan zalika ta ude ila mas'alar wannan kenan wannan mas'alar da muka wani walid bin abdul malik da ya zo madina yayi irin wannan ya tambayi wannan fuka wata ba sai suka bashi irin wannan amsa suka ce eh wannan mutum ya iya aure amma dai sai shi alqasim bin muhammad sai ya ƙara dan sharadi kadan ko kuma ya ƙara dan bayani yadda mutum zai sai ce غير, غير أن القاسم بن محمد قال sai dai alkasim dan muhammadu dan abubakar siddiq sai ya ce طلقها في مجالس شيء شتى شتى.
شتى in zai sakin ta hudun ya sake ta a majalisi daban-daban yake ne alƙala ɗallikha in zai sakin ta hudun ya sake ta fi majalisin a majalisi daban-daban a abin da yake nina yanzu kowa ya san gari mata hudu gari ka sun gari abu kai da kowa ta mata na gari ka hudu. kowa sai to sai ka zo ka saki daya da ka saki daya saki kuma wanda ba komai ai duniya ba ta san ba ba ka yi saki da ko kawai sai a istashi sai a ga kuma zaka yawo ya za ce to shi ba hudu ba gari eh shi ba hudu ba gari a haka za ce ko to amma dai da ka zo kai sai ka zo to wancewa na suke da saki ba komai na mata fara kawai son kawai da abu kai kawai kenan ka san kowa ya san ka take ka kuma saki ba kome in sun gaisa tashi zai kara aure so wani wannan ba sa wani ba kenan shi kasu bin muhammad ya kara bayani ne kan mutumin ya shiga mi kan mutumin ya shiga zargi shi ne ce shi mai mata hudun in zai saki ɗaya kuma yana so ya ƙara aure in ya sake ta saki wanda ba kome to ya mata saki bi majalisar shata ya mata saki a majalisi daban-daban kenan jama'a su san sakin abokan ka na wannan wada sun sani wancan sun sani wancan sun sani kenan in sun ga ga kanan wanda zai ƙara aure bisa ya tsogon ba a shi me kenan ta hutar bai jini dubu kenan shi ne ke yi kenan kamar ƙara bayani ya ce ka sake ta majalisar shata mun gane sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik عن يحيى بن سعيد daga yahaya dan sa'id al-ansari عن سعيد بن المسيب daga sa'id dan musayyab ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a أنه قال sa'id dan musayyab yake cewa ثلاث لي- ليس فيهن لعب abubuwa guda uku abubuwa guda na babu wasa a cikin su salasun abubuwa guda uku babu wasa a cikin su in ka faɗi kawai alƙalami ya bushe ba ka zo daga baya baka ce a'a wasa ne ne su ba wasa ba tiyatar a cikin su abubuwan nan guda uku dame dame النكاح aure Wa- ko da wasa kace na aura ma sa'o je ka والبلاء
wattala saki ba wasa ko a tiyatar ba saki in kace ta saku ta saku da ni kuma والعتق da yan tabawa kana da bawanka ko a wasa sai ka zo kace in an ji a ce mai na yan tashi baka zuba daga baka ce a wasa ne kenan wannan abubuwan guda uku babu wasa a cikinsu kuma wannan anan kaga maqtu ne nawa na sa'id bin musayyib ne ko a yana waye faɗi wannan magana muna mubultai wa da wannan magana ana komo yace daga Yahya bin Sa'id al-Ansari ko daga Sa'id dan Musayyib yace salasun abubuwa guda uku laysa fihinna la'ibun babu wasa aure da saki da yantawa anan wa da wannan magana to abinda aka dangana shi daga tabi'i mai ake ce mai ma usila da ila rasul marfu'an ma usila ila sahabi mawqufan ma usila ila tabi'i maqtu ne ko kenan wannan kaulin wane ne kaulin sa'id bin musayyib ne amma dai nan Abd- ibn abdulbar sai ya bayani nan sai ce hazal ma'ana kaduri ya anin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin da muka faɗi guda ukun nan wanda aka ce sa'id bin musayyib ya faɗi to an samu ruwayarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallama muslidan da isnadi saka zuwa annabi illa sai dai annabi mawdu'il itiki a wajen itiki a hadisin da annabi ya faɗi raj'a ne kenan a hadisi ya zo rashi'a ne a waje itiki kenan yana na hadisi sahihi ya zo a cikin abi dauda da sauransu daga hadisan abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa salasun abubuwa guda uku jiddu kunna jiddu gaskiyarsu gaskiya ne wa hazalu kunna jiddun wasansu ma gaskiya ne abubuwa guda nawa jidduhunna jiddun gaskiyarsu wa hazluhunna jiddun wasansu ma sai ce annikahu aure wa talaku wa raj'a da kome ka sake ta tana cikin idda sai ka ji a wasa ka cika game da wani kace na maida ta ina ba ta taka kai na maida ta to ta mai haka saki saki in kace daudan ake bin abun a hankali saki ko a tiyatar wadda tiya da su ba ai ta sa isa ba a yin tiyatar da wani malamu da sai umarai musu fatawa a kan abin da suke wuce a tiyatar in kace ta tafi ta tafi to kamar irin wannan ko a tiyatar da in dai sai malamai sai ƙara bayani ko da a tiyatar in sunan nata ya zo daidai kawai ta saku kamar yanzu misali a tiyatar mutum ne yana da mata saudi yana da mata rahilato yana da mata wa? yana da mata rahila a tiyatar yake da mata? rahila to a tiyatar in sai zo ce rahila nasu geki to kaga wannan ta gida ba ta saku ba tunda a gida mata shi ba ba rahila ce ba tunda ya kama suna tunda wannan ya yi zance da wanda bai kamata ba bai da rahila ya gida amma dai yana da mata rahila a tiyatar aka mai eh, mata mai suna sai a tiyatar ce rahila to rahila ta tsaye a ta gida yau ayi salatu ya ce ba nan ba mu wasa babu wasa yi har ta gidan ta tsaye amma dai a haka ne babu wannan kamar yayi abu ne wanda babu ita shi a tiyatar kawai sunan shi ma an bashi eh, darakta ya bashi mata mai sunan rahila a tiyatar yazo ce rahila nasu yake abe da su mata mai sunan rahila kenan wani ya nan dai ya doka yayi izgiri da ayoyin Allah ko amma dai ta gidan ba ta kuma amma dai in sunan ɗaya ne ba ta su ba ne suka ce kenan da wannan shi salatu din nan musamman mazhab malikiya sai tsarin za a kai kuma ga hadisi ne sa ba wasa ai an ta samu sahab- zamanin sahabbai a wasa sai wani ya zo ce na saki mata ta kai nawa dubu ma ya faɗi a je gurin sahabbai a ce yi shari'a sai a ce "Do- mun ɗauki ukun tsoron jikin da kanka abdullahi dan mas'ud duk haka yake fatawa in an zo a ce mai wani kaza yayi kaza yayi kaza kaga nan ma ya ka labari na musnad bin abdulrazak ina ga yake cewa ana ta kala yuqalu man nakaha la'iban aw talaqa la'iban faqad jaza duk wanda yayi aure a wasa ko ya sake a wasa faqad jaza sahihan an ata kuma ya kanan ruwaye wannan abdullahi dan mas'ud shi ma inda wani a madina wani a madina kamar irin mutum ne mai zolaya haka a yana sa mutane masu zolaya haka a cikin abokan shi mutum ne mai zolaya kai ina matakka sai ce na suke ta dari cikin wasa haka ina matan ta tana baka wala ce ya suke ta dari kawai sai aka je fatawa gurin Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya kace yace dari sai ce to mun doki uku sauran nawa sauran ka je ka doki aya Allah da izgidi sai mai fatawa wannan kenan duk fatawar sahabbai in kai wannan kawai zartar da shi suke kayi kenan shi aure da saki ko a wasa ba a so ka yi salasul inna ba wasa a cikinsu na yanta bawa ka yanta shi ka sake ta ta saku na mai da ki ta maidu da wannan malamai suke tsananta ko da a wasa da muke yi wannan na uwaye da kakannu kaga an ai wani wasa ko mutum yayi wata bishimta sai ka ce na baka iyata na aura ma iyata to wannan ma malamai da sani wannan ko kai wata bishimta ka ce na aura ma iyata mutum yayi wata bishimta ce na aura ma wance zan aura ma wance duk babu wannan saboda yin wannan salasun hadisi ne kuma sahihi sai kamar wajen amen nan Mm.
a ka'ida sai sai in kai kan ne zaka yi ba yawwa eh dai kai ne alwalin ta ba kamar wanda yake alwalin ta gida ta ba eh amma dai yanzu ba kai wa ba ga uba eh ya kira ta kai wa kira wa wani yo ayyana ne ai bai nan in sai in bai na sai ga ai wani tibi shi ana daga wani in wani bai nan wani ne in wani ne bai nan amma dai yanzu kamar kanwa ta ai ba na iya cewa ba tun daga malam kenan sai dai in an wakilta mu an ce ni ne tun da baba da yake abu ba kenan in baban ta yana nan ai kai zaka yi bada kamar baba ko a wasa da ya zube ce na ba ka wani amma dai wa kane wanda yayi izini da wasa tun da ai ba shi ne alwali ta bajiran sai ya ce
قال ya shiga wani ya shiga sai ya ce حدثني عن مالك ya bani hadisi an maliki daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga ibn shihab muhammad ibn muslim imam zuhuri الرافع بن خديج daga sahabin manzan allah rafi ibn khadijin أنه تزوج بنت محمد بن سلمة shi wannan sahabin shi wannan sahabin wanda ake ce bai rafi ibn khadij annahu tazawwaja bint muhammad ibn maslama sai yazo ya aure diyar wannan sahabin wanda ake ce muhammad ibn maslama tal ansari wani sahabi daga nan sahabai biyu ne wa aure diyar wani rafi ya aure diyar muhammad to ana zamne rayuwa ta yi rayuwa ka san rayuwa aure da muke ka san shi namiji kamar yadda 'yan magana suke cewa shi namiji ai damuna hudu yake damuna hudu yake ko biyar ma
na kuma eh yau ya aure ya shi ya aure- ya aure sa'a ya- ya shi fara ya aure sa'a kuwa shi ya aure sa'a ya shi ya aure sa'a kanwa shi ya aure sa'a ya aure sa'a diyan shi ya aure sa'a jikan shi eh haka ne ko to wata ra'ayi in rayuwa ta yi rayuwa ga kare za a ce bala ya sami aure bala ya su kuma Allah ba shi tsawon rayuwa in aka yi wani shekarun zai ga ai ma- mafi yawa mata su suke su suke mai tsuha su bar namijin da ƙarfin shi eh yanzu kamar da ake karatu tare ka kai ilimin kuna kalas daya to wanda duke kalas daya ai sai dewa a wai aure sai ya sai shi kasuma kila wata shi kasuma zaka je kawo eh kuma kenan ake auren koda daidai da kuwa ake tsuwa da warko ai su mata su in rayuwa sai rayuwa su suke tsuwa a gida kuma kai namijin da sauranka to shine nan kenan shine nan wake auren wani wake auren wani yake auren wa to je ka
الرافع أنه تزوج بنت محمد بن سلمة الأنصاري من فكانت عنده حتى بركت da ya auri kabira Kabira.
da ya auri wannan ɗaya muhammad bin musulama shi khadij fa kanat inda hu tana gure shi tun aure na yarinta hatta kabirat hatta yi shekaru ta girma ta tsuha Na.
example yanzu ya aure ta yana da yana da venta ita tana da tana da sazza to awa kuwa plus karat karat shi yana da kaga ɗan shi da sasan da ko ita kuma tana da wa to ita kanka za ta kan kaga dai ta girma to shi ne da ya aure ta fakanat inda hu tana gurin shi hatta kabira ta dai ta girma to je ka فتزوج عليها فتاة شابة sai ya je ya auro yarinya budurwa wala ya sai dan ya fata shi wa shi ne fata zawaja alaiha sai ya je ya auro mata fatatun yarinya shabatun budurwa shi kuma ta kai suna da wani saba'in yana da wata sassin da ta da sassin sai ya auro yariya karama ya aka yi فآثر شبابة عليها fa asara shabata alaiha sai dan fifita wannan budurwa akan ta
فناشد فناش فناشد fa na shaddatu hutala طلاقا sai ta je ta mai magiye saki ita bai Allah ta ga ta girma an aure yar dizuta ta je ta ce mai gida dan Allah a sallame ni na gaji da wannan zamai da wannan abu ya aka yi فطلقها واحدة sai je mata saki guda je ka ثم أمحلها حتى إذا كادت تحمل تحل sai ya dan jinkirta mata amlaha ha sai ya dan jinkirta mata hatta iza kanat tahillu har sai lokacin da ta kusa kare iddata idan ta kusa ta halitta da wannan mai idan ta kare iddata sai yayi mai راجعها sai mai dota yace na mai doki to ana zama aure kuma ثم عاد فآثر شبابة shafata شابة kuma sai kuma hali shi na farko sai yake fifita wannan el budurwa el bidutan a kanta ita ta koma baiwa Allah فناشدته الطلاق ta ce mai gida dan Allah a sallame ni a sauƙaƙe mini ta gama shi da Allah ta mai magiya saki shi ne fana shartu talaka ta mai magiya saki ya aka yi فطلقها واحدة ya ba ta dai zama kartu shi ya ƙara sakin dare eh an zama nawa biyu to ya aka yi ثم راجعها kwana biyu kan ta ƙara idda ya ce na mai doki ثم عاد kuma hallo ya komo فآثر الشباب yake fifita da ita wannan sabon Shabata.
ya ba wannan buduwa da yake fifita ta akan baba to فناشدته الطلاق hallo ita tsohuwa ta kuma ta ce mai gida a salame
فقال sai huto mata a mutum mali a sa'ana faƙa da sai yi ci ما شئت
ma shi iti abinda kike so inna ma baƙiti inna ma baƙiti wahida saki ɗaya ne kai sura tarkushi ɗaya ne sura to فإن شئت استق... استقررت على ما يرين على ما ترين.
ترين من ال...
asarati Usrati.
usrati kenan ya mutu mata mutu ko mariya sai ce fa in shi ita in in kin so istaqararti ki zamna alama tarayyana absa abinda kike gani min usrati na daga wannan sifikon da take nuna wa kan ita wannan alban bakwai to وإن شئت فرقتك in kuma فارق- kin so a ida na ukun a huta gaba daya
قالت sai ta ci بل أستقر على الأسرة na runguma kadara zan tabbatar ana fifi in zamna akan fifitin wannan budurwai فأمسكها على ذلك sai ya zamna da ita shi wannan sahabi a bisa wannan halin ولم يرى shine رافع ashahidina jika walam ولم يرى رافع عليها إثما alaihi عليه إثما shi rafi bai gabe yana da zunubi akan wannan zaman da yi shi na Hina karfar qarrat intahu ala ala usra dan ta tabbata ta zamna akan shi da ya daidai ne wannan في فيكم fifiko mun gane kisa mun gane kisa ko to wani fifiko ne ke nuna sai mu komo ai da kai hadisi manzon Allah da yace duk wanda yake fifita mai mata hudu uku hudu biyu yake fifita wata akan wata zai tashi ranar tashin kiyama a shanye ko kamar shi share shi guda ya ya shanye ya yi paralize haka zai tashi daga nan za a gane ka duk mai mata biyu uku hudu da tashi kiyama sai in yana fifiko zai tashi wannan to shi wannan ita ya budurwa da ya ka da ita wannan wadda ta jima wani fifiko ne tun da ai a ƙarshe shi sahabi ya ce sai ya zamna da ita kuma yana ga bayyada bai da zirbi to wani fifiko ne ai zaka auna da wancan hadisi wani fifiko ne ke nuna mu hudu wani yamma ta shiga je ka nami kenan fifikon da yake nunawa ba fifiko ne ba annafaka as-sukuna mun gane ba fifiko ne ba na na ciyarwa mun gane ba kamar yanzu wannan yazo ya bata abinci ba ita waccan wannan ya saya mata atamfa ita waccan ko kuma wannan ya mata magana mai daɗi ita waccan ba wannan ne ba kamar fifikon da yake nunawa a nan fifiko ne na karkatar zuciya wadda in yana ita wannan ya ɗalibin bakwai inda ya aure ɗan bisu ta in in yana ɗakinta zai ji zata ji ana nishaɗi ana kira a kwana ana kira ita in yaje nan kawai gumne bai magana mun gane shi ne wannan fifiko ba fifiko ne ba na ciyarwa ko shayarwa kenan fifiko ne na mu'amala tun da yadda muka auna kalkil ɗin da ya muka ce ita tana da shekara na misali ta kai hamsin da hamsin da biyar ko ko shi kuma misali ya aure ɗan nawa sha shi da ma misali kenan kaga wannan zata mai da tsoho zata mai da tsoho yawo kenan zata kuma in yan zamani ce kenan ita zata ga wata kulkusa da wani abubuwa wanda wanda a zamanin su abu kenan dole ta ga an yi mai an ci daga amma da shi tsoho bai fifita ba wajen mai ciyarwa shayarwa tufatarwa faɗin magana ta kirki duk bai fifita ba abin da ya fifita kawai a mu'amala ne shi kuma wannan dan tasafi'u ne an ta'addu bainan sai kowa bai yi adalci abin da ba a so kakka karkata eh kullum mela kenan nan da ya ce da muka ga ruwa ake yana fifita budurwai da ya auro a kai ita ta farkon kenan fifitawa ce ta karkata zuciya da nishaɗi da wani abubuwa ba fifitawa ba ta wasu abubuwa shi ko wannan kenan kaga in haka ne sai shi karshen ya ce a shahidi da walam yaran rafi alaihi isman shi sahabu rafi yake ga a wannan abin da yi bai da laifi me yasa saboda akan yarda suka yi abu sauda mata annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin ummul mu'minina tana ɗaya daga cikin uwayen mu'minan ta wani ko lokacin da ta girma lamma kabira da ta girma sauda ta girma ta girma ta mun ta girma mu annabi sallallahu alaihi wasallama sosai da ta girmama sai sauda ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwanan aure na na ba Aisha Siddiqa abinda nake so ni kawai in zamna in zamna ni a tare da kai kenan kaga ainihin ya kai ai ba ta yi laifi ba ko kuma ya azamra ita sai ka auna yanzu saurayi ne inda zaka wuce matsalin shekara ka nawa abu da kusan da kai suka da shekara nawa da yin taranta nawa taranta ko to ai yanzu iya taranta da ya iya auren el karanta ba da hudu da kudi da wannan da dila iya aure ta ko to sai aka aura da el na el karanta sai aka aura da suna zama da ai lahiya da ko to sai ai please venture please bai san kan bai san ka ko ko ai please bai san kan bai san shi duka shi kenan lokacin da yana da saka san ita kuma tana da to kuma sai ka aure ɗin digital tunda ai a lokacin nan kai ga kuɗi ga sifa kai ya aure ɗin digital to ya za a yi wannan zama kenan dole ita wannan ta hakura da abin da take gani na farfasa na kissa na ne a zamna amma dai ka ba ka fifita ta wajen ci da shayarwa da wajen zama ba ka sa ba wannan kure da baranda wannan kisa ta tara kwana da inda kaza da kaza ba kai wannan ba kenan duka komi rayuwa daidai ne amma dai wajen farfasa da wani abuwa dole ka san kai kai ma zaka kata wajen waccan to shi ma irin wannan ne tunda shi ma ainihin cahima fakanat inda hu hatta kabirat tana gurin shi hatta girma kenan aure da wanda aka yi da shekaru kuma sun tsuha yanzu ya aure yar digital kenan da wani ne ke wani abuwa kenan abin da zama gane ba bambanci ne ba na wancan shi wancan na hadisi na in kana fifita tsakanin mata zaka tashi ran tashin kiyama gehen ka guda a shanye kai paralize mun gane ya hoto ko to kenan yana ga
dole sai an fada duk wani da suke suke zanna suke yanzu wannan kan saki bar magana za a yi dalla-dalla shi ne kitabun talaki na babin 29 matsala ce za a hudu ɗaya a cikin kitabun talaki gana eh mutum da ke da mata hudu eh sai saki mutum guda Eh.
babu kuɗi Eh.
sai saki guda a bakwai eh sai ya mutu a wata cikin hali duk suna ganin tsoho a mai kome take gaba ita wata mara ne.
eh ita ce ai muka tana wadda ba kome ita wadda ba kome an kare ita ne An kare.
an kare ita ne in dai ba da cikin ta ko wani ne ka cike ta ɗan da yayi amma dai ita ne an kare ita a ta take a zaujen gaira wannan an kaide ta amma duk wanda yake da koyi ita wanda da koyi ta matsayin ba taka take kawai dai ana jira ne wanda da yake ya kare in da yake ya kare an kare kenan kitabun kitabun nikahi ya kare zama shi kitabun talaki saki shi kuma duk likitin da mai nan wallahi eh kenan zan hu malikiyar dalla dalla ko mu kama alolin hilafin da suke gaba kenan satin gaba inda da lafiya zan mu fara kitabut talaq littafi na saki babi na kitab na 29 a talaq ya rihi daga yau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha an nikaha ya kare sai ya mi sai a talak sai saki aure ya kare sai ne sai saki a shi ne za a bi dalla-dalla subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk